أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا شاء أكو قوة هدو هجرة دبو ديدا داري هدو دا أربعين دبق wanda ya yi daidai da ranar biyar ga watan goma miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko na shigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar ba fondu day daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun yi karatu a cikin suratul sharh yau insha Allah za mu tashi a cikin suratul tin daga farkon surar zuwa abunda Allah madaukakin sarki ya so za mu fara karatu a cikin suratul tin wa zaitun wa tur sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ويكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين يوم ما شكرنا سورة مكية أن سوكت إتني أمكة معنى kafin manzo Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina to Allah ya saukar da wannan sura tana daga cikin surori wayanda suke basu da tsawo sosai tana da ayoyi takwas ayoyi takwas take da su a jerin surorin alkur'ani mai girma in ka ɗauko daga fatiha to ita ce sura ta 95 sura ta 105 kenan sura ta 815 tana daga cikin juz'i na 30 daidai a kuma cikin hizo na 60 daidai a cikin cikin izinin alkur'ani sumiyat hadhihi sura bi hadha al-ism liftitahiha bi qasmi Allah jalla wa ala bitin wannan surar an samu suna ne wattini saboda Allah ya fara da rantsuwa da wannan bishiya ta attini gane ko Allah madaukin sarki yau na jagora malamai suna bayani cewa wannan sura tana daga cikin kananan surori da manzo Allah yake karantawa in yayi tafiya tini wa zaitini a wani tafiya na sallar a wani tafiya da manzo Allah yayi ya karanta wannan sura a cikin sallar isha'i wani yana nuna falala na wannan sura Allah subhanahu wataala ya nuna jago aya na farko Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wattini wazzaitun Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da attini shine bore inji bahaushe zaitun kuma Allah yana rantsuwa da azzaitun malamai suka ce attin huwa attinu alladhi yu'kal shine dai wannan abincin nan iccen nan na bore da ake ci shine Allah ya rantsuwa da shi malamai sun kawo ma'anoni da dama a wajen fahimtar me ake nufi da attin amma dai takaitacciyar fassara wattini Allah yana rantsuwa da iccen nan attin da wasu ana ce da shi baure to Allah ya yi rantsuwa da wannan icce zaitun da kuma zaitun shi kuma icce ne wanda ana ci ƴaƴansa ana matsa su a yi mai wanga dai zaitun da muka fi sani dukkan su dai itatuwa ne da suka shahararru amma sun fi kasancewa shahararru a wasu ƙasashe fiye da wasu ƙasashe a yankin sham an fi samun wa'in itatuwa musamman ma a ƙasar filistin wannan itatuwa sun fi bayyana fiye da sauran wurare Allah ya samu dace daga ce dai kenan duk da maga- malamai sun maganganu ba mu san mu shiga wajen ɗauko mu'annan ma'anoni za mu take ta fassarar akan wattini wa zaitun Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da attini shine bore zaitun kuma yana rantsuwa da zaitun manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayani a cikin hadisin abi usayd ibn thabit al-ansari radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah yake cewa kullu zait kullu zait wadahinu bihi ku ci ɗiyan zaitun kuma ku rinka yin amfani da shi wajen mai kuna shafa jikin ku da shi fa innahu min shajaratin mubaraka zaitun yana daga cikin bishiya mai albarka idan bishiya ce wadda tana da albarka kuma tana da amfani a cikin jikin ɗan adam Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah ya ce wa tsuri sinin Allah yana rantsuwa da tsuri sinin shine jabal sina wannan dai dutsen da Allah ya gana da annabi Musa alladhi kallama wa naja indahu Allah azza wa jalla wanda annabi Musa ya gana da Allah a wannan guri ina ganin in ban manta ba a cikin suratul qasas a yanzu yanzu nan mun ƙara bayani lokacin da annabi Musa ya dauko iyalin sai baro Madina zai je Misr sai ya hange wuta ya ce da iyalansa ku tsaya in samu muku labari ko in zo muku da yankin wuta da ƙarshe dai Allah ya kira annabi Musa a wannan guri to wannan dutse da Allah ya yi magana da annabi Musa a daidai dutsen Allah ya ce yana rantsuwa da wannan dutsen wa hadha al-balad al-amin Allah ya ce kuma ina rantsuwa da wannan gari shine gari na Makka balad al-haram gari na Makka amin amintacce ma'ana allazi ya'manu man dakhala fihi gari ne wanda in mutum ya shiga ciki yana samun aminci garin Makka duk da duniya ta kai yadda ta kai a yanzu a yau a gobe a jibi ma in ka tai garin makka cikin dare abinda ba ka iya ɗauka kai yawo da shi a garin ku amma ka sai ka yawo da shi ba a san ka ba ku san kowa ba amma kana da natsuwa makka da dare sai ka ɗauki miliyan goma ka sa cikin jaka kara ɗaya kuma kowa ya san kuɗi kake ɗauke da shi ba don kowa da kuma kai ma baka damuwa kuma za ka yi tafiya ko ina cikin dare ka shiga lugu ka shiga ina kana da aminci Allah ya sani aminci a cikin wannan gari wa hadal balad al amin Allah ce yana rantsuwa da wannan gari mai aminci shine garin Makka kaga Allah subhanahu wataala yana nuna mana falalar wannan gari Allah ce laqad khalaqnal insana hakika mun halicci mutum dan adam mun samar da dan adam fi ahsani taqwim ai fi a'dal khalqin a halitta mafi daidaito mun halicci dan adam a tsayuwa mafi kyau duka halittu Allah ya yi su amma in ka kalli halittar dan adam ta fi kowanne zama daidai shi yakan tafi ne yana dubin gabansa ma komai yana tafiya ne a jice ka duba kaga raƙumi idanuwan su gefe su saniya kai kasa yake akuya kai kasa yake amma mutum za a ga wasu kashi a sama halitta kuma misali kadai guda da zan bayar ko misa a baka a ce a canza ka daga mutum baka yadda duk mutum yadda yake ganin mummuna ne inda za a ce wato yanzu za a baka miliyan 100 a mai sheka akuya ba yadda ko akwai wanda sai yadda duk yanayin ka inda a ce yau dai yau za a ce za a baka ya mai din nan gaba ɗaya ta ce amma za a mai da kai mala'ika baka yadda laƙad halakanar insana alaci haƙiƙa mu ne muka halci ɗan adam da kanmu fi ahsani taqwi a halitta mafi kyau ai fi adal halkin halitta matsakaiciya madaidaiciya wanda ta bambanta da sauran halittu thumma radadnahu asfala safilin sannan muka mai da shi zuwa ga mafi kaskancin kaskanta mana halitta mafi kaskanci malamai suka ce mutum ɗan adam in bai bi Allah ba to zai yi waye gari inda akwai wani kaskantaccen abu to mutum sai ya fi shi kaskanci matukar dai bai bi Allah ku in maradadnahu asfala safi muka mai da shi zuwa ga rashin karhi zuwa ga tsuha kana yaro sai daga kaɗan kaɗan tsuha ya kama ka ka dawo kuma babu karhi wasu malama haka suka fassara sun maradadnahu asfala safi sannan muka mai da shi ai arja'nahu ila al-harami muka mai da mutum yana yaro sai ya koma tsoho wa ardalil umri da shekaru na kaskanci ma'ana kaga mutum ya tsuha sai an kama shi ya tashi tafiya ma sai ya hada da sanda kun gane ko kun maradan nawa asfala safi ko kuma mutum ɗan adam za mu mai da shi mafi kaskancin kaskanta shine wanda bai bi Allah ba subhanahu wataala ranar alkiyama za a mai da shi asfal safi ne a ƙasa ma ƙasa ta ƙasa za a kai shi da a yi masa hukunci da a yi masa azaba kawai kenan akwai akwai matsala ko ba haka bane asfala safilin huwa mawdi'ul qasat masu sabon Allah can ne makomarsu kasan kasa kasa ta kasa can ne kuma radadnahu asfala safilin sannan mutum duk da mun kyautata halittarsa in bai bi Allah ba ranar kiyama za mu kai shi kasa ta kasa kaskanci na ƙarshe Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina amanu wa amilus salih sai dai wanda kan suka yi imani kuma suka aiki na kwarai kina a wannan fasara ta karshe shi dai mutum ko ya bi Allah dole zai tsufa kuma in bai mutu ba tsohon karuwa na zai yi to amma kuma ba zai kaskanta ba ko da ya tsoho duk tsohon da zaka yi in dai kai kana da'a ga Allah ba za ka kaskanta ba saboda ka bi Allah in kuma ɗauki fasara ta biyu ko ka mutu kana yaro ko kana da ƙarfi kowane hali kake matuƙar ka koma ga Allah da mummunan aiki to a ranar lahira za ka kasance cikin mafi ƙasƙancin ƙasƙantuwa za ka zama cikin asfal safi Allah ya kare mu sai dai wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai to sukan wa'annan falahum ajrun ghairu mamnun wannan suna da lada wanda bai yankewa kenan me zai hana ka samu kaskanci kai imani imani kadai yana yasa a sai an hada da aiki to ne irin aiki aiki na gari wani irin aiki ne musulmi zai a ce aikin shi na kwarai ne ya zama aikin nan ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi shi ne dan Allah ko da kai aiki na kwarai in ba dan Allah kai ba Allah bai son wannan aiki bai baka dana kuma aikinka koda na kwarai ne in bai dace da karantarwar manzon Allah ba Allah baya son shi Inu a kullum ma'aunin aiki ya zama nagari shi ne an yi dan Allah kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa dace illal ladina amanu sai da kawai suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki nagari falahum ajrun ghairu mamnun to su kuma suna da lada wanda lada ne wanda ba zai yanke ba mun yi ishara zuwa ga wannan abin da ya gabata a baya menene ladan mun da ba zai yanke ba in ka shiga aljanna sanadiyar Allah ya yi da aikinka wannan ne ba kai tashinta ne ba da za a ce kai ta ko haka ne da bi aljanna ko ba haka bane ai an san kun shekara nawa kai duniya kana aiki to ai an ce za a yi ma biya ne na aikin da kai sai a ce to za ka shiga aljanna aikin ka duka bai wuce shekara goma aljanna ban ka shekara goma ka hito yanzu neman ta yanke ko ba ta yanke ba ta yanki Allah ya ce aljanna ya shiga duk neman da an ka baka ba ta yanki sannan akwai wasu jinsin mutane wanda su sun mutu amma ladan su bai yankewa shine kai aiki na gari sadaqatul jariya ko ka mutu ladan ka bai yankewa ka bar 'ya'ya na gari suna tuna babu suna masa addu'a wannan ladan tana iske ko bayan ka mutu ne ka ba da ilimi mai amfani ana amfanuwa da shi ko ka mutu ladan ka bai yankewa sai sai Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani da Allah suka aiki na kwarai falahum ajrun ghairu mamnun su kan wa'annan suna da lada wanda ba mai yankewa Allah ya ce aya na gaba kama yukadzibuka ba'du biddin ko kama yukadzibuka to me yake sa kana karetawa ba'du bayan wannan bayani ya kai dan adam biddini da ranar alkiyama shine ranar sakamako addini ay aljaza fama yukazzibuka ba'du bidin shin bayan wannan dan adam me yake sa ka kare ta ranar tashi alkiyama hmm ka san cewa dai Allah zai tashi Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe Allah subhanahu wataala wanda ya sanya wannan rana ta ranar alkiyama ta zama ranar sakamako bai kasance shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba ana shi ne wanda ya fi iya hukunci game da dukkan abin da ya halitta shi ne bai ahkamil hakimi na fi kulli ma halaka Allah subhanahu wataala shi ne mafi kasancewar alƙalin alƙalai da dukkan waɗanda ya halitta zai mu kowa hukunci yadda ya dace da shi Allah madaukin sarki ya samu dace idan shi yasa Allah subhanahu wataala bai bar bayan su suka zama ga sunan kara zube ba Allah subhanahu wataala zai mu kowa hukunci wanda ya dace da shi shi yasa wannan surar tana karantar da mu na daya Allah subhanahu wataala ya kyautata halittar mutum na adam ya karrama shi amma fa daga ƙarshe in mutum bai bi Allah ba zai koma zuwa kasalinci ne ko ba haka bane sannan surar daga cikin abubuwan ta karantar da mu kamar yadda bayani ya gabata cewa mutum ɗan adam ladan shi zai ci gaba da moransa ne matuƙar ya bi Allah har ya koma ga shi ya samu ya shiga aljanna zai mori wannan aikin da yi na haka kadar shirin ya ruɗe mu shekarun da suke ba masu dadewa bane mu yi wasa mu ƙin aiki mu zo kuma muna da nasa Allah ya kare mu wannan shi ne ƙarshen suratul tin sai suran da take bai da shi ita ce suratul alaq haka ne ko suratul alaq bismillah wa bihi nasta'in muna neman taimako ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana da Qur'ani daga farko dai ta mu yi tadabburin alkur'ani Allah ce afala ya tadabbarun alkur'an am ala qulubil aqfal su mutane ba sa yin tadabburi ne game da qur'anin da aka saukar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko dai an sanya rufi ne a cikin zukatansu kenan duk lokacin da ake karanta ma alkur'ani ya kamata ku kula ita suratul alaq wannan da zamu karanta a yanzu hiya awwalu ma unzila min alqur'an ta ce sura ta farko ayoyin wannan sura da za mu karanta ayoyin da na farko su ne ayoyi na farko da aka fara saukarwa a cikin alkurani mai girma kun gane ko farkon annabta da wannan sura aka fara annabtar da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana aisha ta bada labari ma muslim da bukhari sun fitar da hadisi nana aisha ta ce أول ما بدأ به أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abinda ya bude bihi a farko abinda aka fara sako manzon ana da shi na wahayi a ru'yar saliha shine yayin mafarki in yi kwana yana kwana sai shi mafarkin ya ga abu fa kana la yara ru'yan manzala ya kasance bai kwantawa shi mafarki illa ja'at mithla falqi subh sai wannan farkin ya zama kamar abin da ya faru da sai ya nabi ya mafarki ce ya mafarkin ka za to gaskiya ne sai samu farki annabawa gaskiya ne to yana nan yana mafarki sai aga abin da ya ce ya mafarki ya tabbata thumma hubbiba ilayhi al-khala ana nan sai Allah ya sanya manzo Allah son ya koma shi kadai wa kana yakhlu bi gari hira manzo Allah ya kasance yana tafiya gari hira ya zauna gari hira duci ne yana nan saman jabalin nur wanda ya je maka ya ga duci jabalin nur yana ɗaya daga cikin manyan duwatsu a garin maka in ma bai kowane duci girma ba saboda jabalin nur wurin da aka fara saukawa manzon Allah wahayi a yanzu dai hukuma ta saudiya ta gyara wurin kuma har yanzu ana nan ana aiki wannan tafiyar da muka yi ba mun je wurin agogon mun je da eskal ne za ka yi ta tafiya yanzu mun ga sun fara yi inda mota za ta hau amma an yi eskal an gyara an yi komai ko ka yi sauri ka hau shi awa guda ɗaya sai ka yi awa guda kafin ka hau saman dutsen in ka zo bakin dutsen ko ka yi sauri ka haishi sai ka yi awon wura in ko kace ba za ka tsaya ka huta ba zuciyanka yana ya samun matsala ba ka yi sama sai dai ka yi sama ka yi sama in zuciya ta fara pat pat pat sai ka zauna ka huta sannan ka yi sama awa guda ta bukakan mutane ne su jajaye awa biyu ne suke sama da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ya je can sama da ka zo saman dutsen zaka san cewa wahayin Allah gaskiya ne dan ya za ya mutum shawo wannan dutse sadda yake hawan shi babu wani alama dogon dutse ne ga san iga minana idan ka je shi garu hira inda zaka shiga da ka zo zaka ga kogo shi wannan kogon mutum ɗaya ke ɗauka kun gane ko to sai ka shiga cikin dutse ga duwatsu haka sai ka garami sai ka shiga ka karkata sai ka shiga sai ka hita in ka hita sai ka leko ƙasa sai ka hango kogon shi kuma kogon an yi shi kamar ɗan gida in ka shiga shi kuma kogon in ka shiga kana da tsawo zai ɗauki tsawonka in ka kwanta kuma akwai wurin kwana mutum guda ɗaya ke ɗauka shi ke amma daga inda kogon in ka hito in ka ce ka hango kasan dutse jiwa tana iya ta ɗauko ka ka kwano wannan da mutum ya koto sai dai a mai kawar ya mutu ke da manzon sallallahu alaihi wasallam sai shi amin nan sai shi tahe shi can babu mai labarin shi ko kana da labarin shi hawa wannan gurin kada ji dali ka kuma ku je ku yi bincike duk wanda ya ce ma yayi aikin hajji duk wani aiki na hajji da za ka yi ba ranar da za ka yi aiki ka ji ka gaji irin da ka ce ka hau dutsen nan ka sauko ka hau kawai ka sauko babu wani aiki da za ka yi gaji sadaka irin wannan sai ne fafa sai da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya je can ya zaman shi kun gane ko fa yatahannasu fihi sai ya rinka yin ibada a cikin wannan kogo al-layali dawatil adad wasu adadin kwanaki wannan haka yake yi kun ga matakin farko da manzo sallallahu alaihi wasallam in yi mafarki sai aga ya zama gaskiya ana nan sai ya fara rabuwa da mutane sai ya je kogon ya rishi zaman shi idan abinci shi kare ya rijo ila khadija sai dawo wajen khadija fa yatazawwadu limitliha sai ya doke irin wannan ta ja'ahu alhaq har gaskiya ta zo masa wa huwa fi gari hira yana cikin kogon hira fa ja'ahu almalak sai malaika jibril ya zo masa fa qala yace da shi ikra to kun ji wa ke ba manzo na cefa ne kafin wahayi ya zo masa eh khadija kai in muka samu mata da khadija babban ya ce ka mu mata mu ne yanzu wa ke ba su ce wani mu yanzu ustazanci ya ci ka ka ajin mace ka ce ba na cefa ne ai ma za a ba har naira mutuwa shi yasa da Khadija ta rasu manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kuka yayi hawaye ana hira sai ya dauko zancen Khadija gaban Aisha Aisha ta ce kai matar da ta rasu ce Khadija ai ba ba a musu yerin ta tarihin Khadija mun yi shi a baya almuhim dai yana cikin kogo sai mala'ika Jibril ya zo da shi a nan ne manzo Allah ya gaji da muka ce manzo Allah ya ga Jibril a surarsa ta halitta suri nawa wuri nan ya ganshi da kuma lokacin da Isra'i da Mi'raj lahu 600 jina yana da fikafi 600 yace da shi ikra yace ma ana bi kare ani ba na karatu ai karatu fa akhadani manzo Allah ya Jibril ya kama ni fa battani ya matse ni ya rungume ni akai kama ni matse ya sake ne ce ikara ce ban yi ba ba iya karatu ya kara zana ya tsorata hankalin shi ya tashi sosai ya ce sun ma'arsala ne ya sake ni fa qala sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram zuwa karshen ayoyi guda biyar na farko da aka saukar to sune ayoyi na farko da aka saukar manzo sallallahu alaihi wasallam da su aka mai da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama manzo da su aka annabtar da shi sannan aka manzantar da shi da ya yi halmul daffir kum fanzir rabbaka fakabbir manzo Allah sai ya tashi ya fara yi kenan muna karanta wannan sura ya kamata mu san cewa sura ce wadda tana da girma tana da daraja ko ba haka bane aka ibn kasir Allah ya kara masa rahama yake cewa farkon sura da aka saukar da ita a cikin alkur'ani mai girma sune farkon wa'inga ayoyi na ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam to bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda shine ya halitta khalaqal insana min 'alaqa Allah shine wanda ya halicci dan adam min alaq daga gudan jini alaq wal alaqatu addamul jamid sandararren jini da shi aka mutun nan adam jini sandararre kasan mutun bayan yana digon mani a cikin a cikin mahaifar babarsa sai ya juya ya koma gudan jini to da gudan jinin ne sai a sarrafa shi sai ya koma tsoka kasan jini yakan koma nama yau da gobe to asalin dai mutum daga gudan jini aka yi shi aka sarrafa shi addamul jar damun jar jini mai gudana shi ana ce da shi addamul menene almasfuh jini mai gudana amma jini wanda yake sandar sai a ce shi alaka ma'ana halakal insani min alaq an halicci mutum adam da gudan jini wanda yake sandararre Allah ya ce ikra wa rabbukal akram ikira kai karatu wa rabbuka kuma shi Allah ubangijinka akram shine wanda yake mai mai karamci shine kathirul karma wal ihsan ina da yawan karamci da kyautatawa ga bayansa ko kuma ya zama wasi'ul judi mai yalwa kyauta ne Allah subhanahu wataala yana yawan kyauta ga bayansa yana ikira kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci shine wanda yake da yawan karamci da kyautatawa ga bayansa an gane ko labi allama bil qalam Allah subhanahu wataala shine wanda ya ilmantar da mutum dan adam yadda zai amfani da alqalami shi yasa imamu qatada Allah ya kara masa rahama yake cewa alqalamu ni'matu min Allah ta'ala azima alqalami babban ni'ima ce Allah yayi ta ga mutane لولا ذلك لم يكن دين ولم يصلح عيش in ba dan Allah ya ilmantar da mutane yadda za su rubuta abu ya tsaya ba to da addini ba za mu same shi rayuwa kuma ba za ta yi kyawu na bangane misali ko fadalla ala kamali karmihi subhanahu bi annahu allama ibadahu ma lam ya'lam wannan yana nuna karamcin Allah subhanahu wataala yanzu da Allah ya ce wa rabbukal akram haka ne ko ubangijin ka mafi karamci kenan daga cikin karamcin da Allah ya madan adam ya ilmantar da shi yadda zai rubuta ba karamin karamci ne Allah ya muna ba sai ka samu tarihi yanzu da gashi ina karanta alkurani ko da babu shi rubutawa ba mu da ba mu tarar da shi ana iya ba mu labari ma a mance wani amma ina nan rubuta gashi nan kenan da Allah ya baka ilimi na ka iya rubutu ka iya karanta rubutu ba karamin karamci Allah ya baka kenan yana daga cikin ni'imomin da bai kamata mu manta da su ba ni'imar rubutu da karatu Allabi allama bil qalam Allah subhanahu wataala shine wanda ya ilmantar da mutane da za su yi amfani da alkalami su rubuta abubuwan da suke ganin za su amfani da su na Allah ya ce mene ne gaba allama insana ko malam ya adam Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanar da mutum dan adam abinda bai sani ba shi dan adam فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا Allah ya fidda mutum ɗan adam daga cikin cikin babarsa bai san komai ba duk wanda ka gani ya san wani abu a duniya ne Allah ya sanar da shi wannan abu amma sai da yake cikin cikin babarsa ba abin da ya sani a allama lil insana ma lam ya'lam Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani shi yasa Allah ya ce a wani aya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ku dai mutane Allah ne ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku mata ba abin da kuka sani waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku shi da gani da zukata don ku gode wa Allah alsa ne mutai Allah wal insana ma da yana ya sanar da dan adam abin da bai sani shi yasa Allah ya ce kalla ai al'amarin ba haka yake ba ai ma haka da yambage an yi kula da insan shi dan adam bai kamata yayi haka ba ya bijire da ni'imar da Allah ya masa ba dan Allah mai ni'ima innal insana menene gaba da ya tsafa dan adam ya kasance yana yin dagawa game da Allah subhanahu wataala wanda ya samar da shi bai da komai Allah ya kare da da haka yake sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mana dan adam mafi yawanci me ke sa shi dagawa me ke sa shi girman kai ba duka ba amma mafi yawanci wadata tana hambarar da mutum ɗan adam manta da yi ma'alla biyayya shi salace an rahu stagna don ya ga shi yana da wadata mutum yana da wadata sai ya ga cewa shi babu abin da ya gagare shi sai ya manta cewa zai koma zuwa ga Allah ya manta da sakamakon da za a yi masa ga wani lokaci fa mutum ɗan adam zai kai inda yana ganin ma shi da Allah duk suna kafara da kafara ne ba haka firawuna yayi ba zai kai ma ya ce ai babu Allah muna ganin wannan shine Allah ya ce innal insana la yatagha an ra'a istaghna Allah subhanahu wataala ya mun jagora menene gaba wace aya ce ta gaba hmm inna ila rabbika ruji'a Allah ce kai na da muka sani ba makoma har zuwa ga Allah yake ar-ruji'a shine al-masir wal marji makoma kalla innal insana la yatagha Allah ce al'amarin ba haka yake kaga dai dan adam yana girman yana dagawa me ke sa shi dagawa an ra'a mustaqana dan ya ga shi yana da wadata mutum yana da kuɗi abubuwa na jin sai ga wasu dame shi ba mafi yawanci ba ce duka ba idan mutum ya samu matsayi sai ga al'amura na addini shahi shi ba ai a haraka na addini manya-manya masu matsayi masu kudi ya kamata ce su aka wato amma kun su a baya hujjar su ai su ba su da lokaci saboda suna da matsayi suna da wadata shi ne sai Allah ce inna ila rabbika ruj'a ku dai sani zuwa ga ubangijinka ne kai manzo hukuma take sai mi gaba ara'aita alladhi yanha shin kaga wannan da yake hanawa abdan idan sallah yake hana bawa yayin da bawa yake yin sallah an saukar da wannan ayar ne akan abi jahal la'anar Allah ta tabbata a gare shi kamar yadda imam muslim ya ruwaito a hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace abu jahal yake cewa yayi alƙawarin sai ya nannaka na nannaka kan manzon Allah a ƙasa duk ran da ya ga manzon Allah yana sallah a Ka'aba sai ya zo ya taka kansa cikin mutane yake faɗin wannan maka manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yin sallah shi ne barku ji abin da yake ta ce wallati wal uzza na rantse da lati in ji shi fa wal uzza na rantse da na ya rantse da da uzza yace da in ra'aytuhu yaf'alu zalika in na ga manzo ya ƙara yin sallah ya aza kan shi ƙasa la'abba anna ala rakabati sai na taka wayansa au la'affaranna wajhahu fi turab ko kuma sai na cika kuskarsa da ƙasa fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sai aka ce mai aiga manzo Allah ce yana sallah sai taho ya suka manzo Allah yana sallah za'ama li yata'a raqabata yayin kura yana cewa sai ya taka wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala aqibai kawai sai aka ya jiyo baya ya baro wurin ya kaskewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam faqila lahu malaka aka ce da shi ka kada kace sai ka taka shi me ya hana ka faqala sai ya ce inna baini wa bainahu la khandaqan min nar yace wallahi da ni kusan shi sai naga kamar ni garamin wuta ne gashi yace sai ni garamin sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa ara'aita in ka kalla inal insana la yatama أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى shi ne maza ya ba mutane labari ya ce da abu jihal ya ce zai taka huskana zai taka kaina inda ya kuskura ya kai gare ni sai an ga mala'ika ya kama shi sai Allah nuna gashi nan mala'ika ya rike shi sai an ga mala'ika ido da ido ya kama shi ya rike shi an gane misali ko kawai Allah raba ka da hasada ku duba ku ga su su shi kowa sanin manzo Allah saboda su ne manyan azzalumai duka garin makka an yi ittifaqi kaf in wani azzalumi ya kwace ma wani abu ba wanda ya isa shi an so ma wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kawai sun zaka an ka amshe musu kaya in wani dan birni ya so ya tausaya musu ya ce ku zo in gwada muku wanda zai kwato muku kayan ku sai ya zo ya kai su ga manzo Allah ce wanga an kwacin mai kayan shi a je a karɓo mai kayan shi manzo Allah sai ya zo ya sallama kai ne ka amshi a wala shi eh kawo yana rawar jiki sai ya kawo ya ce amshi a baka ta aka ce musu missa suka ce wallahi in ya zo to ba shi na muka gani sai muka kamar wani zaki zai kama mun ɗauko mun ba su Allah ya nuna musu halitta ya sa musu tsoro kun fahimci hausa yanzu yanzu kamar in mutum ya ga aljanni zai iya kwatanta mai da aljanni yake eh wa ya taba gani ya kwatanta mai da akwai duk in ka gani aljanni shi na ka gani ba wani can tsaye ba amma tsoratar da za ka yi sai ka rika kwatanta shi da wani abu don suka ga manzo Allah shi ne dai bai canza ba amma sai su ga kamar wata halitta ce saboda sun tsorata suna rawar jiki sai su su ɗauko abin mutunci mashi kaga sun san shi amma saboda hassada Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa game da haƙƙin shi Abu Jahl ra'aita alladhi yanha shin kaga wannan da yake hana abdan bawa idan sallah idan yayi sallah a ra'aita zuwa dai ƙarshe mun yi wannan ko sai Allah ya ce alaita in kana alal huda haka ne ko cikin me kake tsammani alaita ai fa ma zannuka in kana hada allazi tanhahu ala tariqil mustaqim alaita in kana alal huda shin koda wannan da kake hanawa yana ka hanya ta daidai ne sai ka hana shi aw amar bi taqwa ko kuma yayi umarni da aji tsoron Allah ayi addini yadda ya kamata alam ya alam bi anna Allah yara shin shi me wannan kokari ala yace in kadaba to wallahi ko shin kaga idan ya karyata ya juya baya na'am me gaba eh alam ya alam ai ba mu kai can ko mun kai can an gai ara'aita in kana alal huda haka ne ko shin koda wannan mutum da ake hanawa ya kasance yana kan shiriya ne au amara bittaqwa kuma yayi umarni da aji tsoron Allah sai me gaba ara'aita in kazzaba wa tawalla shin kaga idan ya ƙaryata wa tawalla kuma ya juya baya yake yin imani da Allah na menene gaba alam ya adam bi anna Allah yara shin shi wanda yake wannan bai san cewa Allah yana ganin shi nan asalin ayoyin akan Abuja da ake magana amma ya ga mai don mai hali irin Abuja duk wanda yake karyata alkur'ani yake karyata maganar manzo Allah shin bai san Allah yana ganin shi alam ya adam bi anna Allah yara shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ce kalla ku saurara ku al'amarin ba haka yake da in lam yantahi in bai daina ba da nasfa'an bin nas za mu kama shi ta maɗigarsa za mu kama shi ta maɗiga tun daga nan duniya kasan kamu mafi tsanani kamar nan maɗiga ta mutum a kama shi ko a rike gashin shi ko a ƙula maɗigar a sa ya giya a ɗaure duk dabarar mutum ta ƙare hankalin ka ya goma can Allah da yake ya san narin a lahira ba a kama mutum da hannu in mala'iku suka zo kama mutum don ka shigar damama ba hannu su za kama ko kawo ba ka samu dama kenan a nan yanzu maraki masu shari in suna son su kama shi da kyau ba hanci suke kula masa ba duk girman maraki ya kula hanci na nashi da an ja za ga ya sanya yi to shi mutum a ranar lahira ba hannu za a kama diga za a kama ba shi sa Allah ce yuraful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam ranar alkiyama Allah ya ce masu laifi an san su da adamomin su fuska baki kiran ba su da natsuwa ko dai sai mala'iku sun ka ta kama su ba su kama hannu kwakwalwa daidai saman kai za a fasa nan a samu makami a sa a riƙe nan za a kama mutu sai a gama da cini a ɗaure a da kaji wa mutum ya ce ya ƙi a sassaci ya samu da nan ne duniya ake neman sassaci kai aikin da Allah yake so idan ka je lahira sai ka samu sauki Allah karba muna aiko muna na kai alati nasiyatin karibatin khadiya nasiyatin ita wannan madiga nan ana bayani ne akan madiga ta Abu Jahl to da duk wanda ya yake irin nashi karibatin wanda take kare ta manzo sallallahu alaihi wasallam khadiya kuma wanda take ta yi kuskure a wajen aiki kenan kadiba fi aqwaliha khadi'a fi af'aliha mana me wannan kwakwalwar ya karyata manzo ta hanyar baki shine ya karyata shi khadi'a kuma ya yi kuskure wajen ayyuka ya ayyukan da su dace ba shi yasa za a kama shi wannan shine nasiyatin kadibatin khadi'a kwakwalwar nan wadda take mai karyatawa da bakinta khadi'a mai kuma bijirewa ta yi aiki na kuskure wanda bai dace ba in an kama shi fali da munadiya da ya kirayo 'yan dandalinsa masu taimaka masa abin da ce daga nadi ne nadi mazauna fada shi abu jihar ya ce ai shi yana da jama'a yanci a taba shi jama'a shi su za su zo su kare shi ala ce to bari ranar lahira in mun kama ka je ka kirayo wa'annan da za su kama kama a yanzu dai mutum ya je yana da fadawa ya an taba shi sai an yi kaza sai an yi kaza to ranar lahira ba mai tare ma fada nan dai ka sani ya an kama ka ba mai ci a sake ka in ma ka isa fali da unadiya to ya kirayo ɗan fadarsa waɗanda za su tare mai faɗa ya kiraye su Allah ya ce inda kuma akwai sarari ma in akwai sararin fa sanar da wasu zabaniya mu kuma za mu kirayo zabaniyawa Allah ya samu dace su ne mala'iku masu ƙarfi da Allah zai kawo su don su yi azaba ga wanda ya kafa bale ma ba za ka samu wannan dama fale da unadiya shi kira 'yan dandalinsa mu kuma sane da uzzabaniya za mu kira uzzabaniya shi ne manhum a azamu min nadi hadar rajul wa'inda sun fi girma da 'yan dandalin wa'incin mutane ha ba Allah ya mana mala'iku da suke ba mala'ikun azaba na lahira mi Allah ya ce alaiha mala'ikatun rilazun shidadun la ya suna Allah ma amarhum wa yaf'alun ma yu'marun masu kun tsanani ne masu ƙarfi ne kuma ya Allah ce su yi ba sa saurarawa iza su in dai rana guda ka taba zuwa ma'aikatar soja inda sojoji ke suke musamman sabin ɗauka sai mai gida ya ce ku mai bulala goma su ba su tambaye ka mai gida mai a kawai bulala za a maka kula da zayen to mala'iku su sojojin ma watakila wajen bugawa wani to sai ya kama shi shi ma ba sosai ba to su ko mala'iku bugun harko bai ke na bi zahi ba na bi bai ke na uku zahi ba duk bugu ƙari na ɗaya suna lama Allah ya ce kalla lamarin ba haka yake ba la tu'ihu kada kai masa biyayya ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya kawayar da kai daga tafarki na Allah ka kai masa biyayya la tu'ihu ka kai masa biyayya wasjud kai sujada ga Allah subhanahu wataala wa waqtarib ka kuma kusanci Allah subhanahu wataala da nau'i nau'i na ayyuka na alkhairi kowane aiki na alkhairi to ka nemi Allah subhanahu wataala kusanci da aikata su Allah madaukin sarki mana jagora wannan shine karshen suratu ala zamu je suratul qadar shine inna anzalnahu fi lailatul qadar suratul qadar makkiya ce wannan sura a makka aka saukar da ita wasu malamai suka ce a madaniya ce ta ce magana mafi yawancin malamai muna bambantawa ya ka ce suratul makkiya ita ce sura da an ka saukar da ita kafin manzon Allah ya hijira ko da ba a garin makka ne ya ka ce a wannan madaniya ce sura ce da aka saukar da ita bayan manzon Allah ya hijira ya koma madina ko da ba a garin madina aka saukar da ita madaniya to malama sun yi sabani amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan sura a madina aka saukar da ita ma'ana an saukar da ita bayan manzo Allah ya hijira tana da ayoyi guda biyar ayoyi ta guda biyar daga cikin abin da take karantarwa abu na daya bayan annal qur'an kalamullah za ta yi mana bayani cewa shi qur'ani maganar Allah ce kun gane akwai bambanci tsakanin kalamullah wa khalqullah akwai bambanci tsakanin halitta Allah da maganar Allah munan halitta Allah ne amma ƙur'ani maganar Allah ne ya bambancin su halittar Allah akwai waɗanda yau da gobe sai su tsufa su wuce babu su suna gushe amma maganar Allah yanzu tana nan yanzu ƙur'ani wannan magana ta Allah da muke karanta shekara nawa in mun tahi ma ɗan bayan mu suna nan magana ta amma mu muna canza shi yasa lokacin Imam Ahmad aka yi ta fama da shi in bid'a su ce Qur'ani halitta Allah ne Imam Ahmad Imam Ahmad suna cewa Qur'ani ba halittar Allah bane maganar Allah saboda in an yadda Qur'ani halittar Allah ne wata rana za a ce ya tsufa ko an canza shi amma maganar Allah tana to sura za ta yi mana wannan bayani kuma wa wahayuhu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani wahayin Allah ne zuwa ga manzonsa abu na biyu bayan sharafi waqti inzalil Qur'an za ta yi mana bayani na daraja game da lokacin da ake sauka da alkur'ani wani lokaci lokaci ne mai daraja sannan surar za ta karantar da mu akan falalar ibada a cikin daren lailatul qadar kai wani dare da za mu tarar a cikin wannan sura Allah ya ambata ana shi da shi daren lailatul qadar to ibada a cikin wannan dare sura za ta ga mana falalan da yake a cikin sa sannan sura za ta yi mana bayanin mala'ikun da suke saukowa a cikin wannan dare har da jibrilu babban mala'ika kama a ce sojojin nijar duka sun zo nan masallacin har da cani kun gane ko ayyaya ta kawai shi kenan an gama ya aka surar za a allah zai ba mu labarai mala'iku za su kowa da jibril kenan ana aiki ba wasa a ƙarshe za mu ji bayanin cewa ita wannan dare na lailatul qadar Allah ya koye ta bai bayyana ta wanda duk zai zo shi ma tarihi ce rana kaza ne ya dai fada ne a dogaro da wasu dalilai amma Allah bai bayyana wannan dare hakikanin wani dare bane sai dai manzo Allah ya bayyana muna da kuma alqur'ani cewa a watan ramadana ne a kuma goman karshe goman karshe kuma a wutiri na goman karshe cikin wannan wutiri manzo Allah bai bayyana cewa ga adadin lokacin Allah ya muna jagora bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahma mai jin Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna lalle mu wannan shi ake cewa damirul azuma damiri ne na girmama Allah ya ce mu ba yana nufin akwai wani tare da shi shi kadai ne kun gane ko wa hadhihi hiya sigatu allati ta'ti fi maqam ta'zim sigar da ake amfani da ita wajen girmamawa ma'ana Allah yana girmama kansa kenan Allah ya girmama kansa ce inna lalle mu ko a bahaushe in kana girmama mutum baka ce mai kai sai daga ce ku ko kuma ce mutum ce mun muka yi kaza kuma shi kadai wannan girmamawa ne sai zala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu muka saukar da alqur'ani a cikin dare menene dare mai daraja alƙadar daraja gane ko inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu muka saukar da alqur'ani anzalnahu muka saukar da shi fi lailatul qadr a cikin dare mai daraja kun gane akwai bambanci tsakanin fi'ilin anzala da nazzala anzala yadullu ala al-inzala jumla wahida saukar da abu a lokaci guda daya amma nazzala bitad'if yadullu ala at-tikrar mai mai ton wannan abu to sabko da qur'ani jumlatan wahida yaushe ne ya faru ya faru ne fi lailatul qadr a cikin dare mai daraja shine cikin dare lailatul qadr shi ko dare lailatul qadri yaushe ne yana cikin watan ramadan Allah ce sha ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan a cikin sa ne muka saukar da alqurani to kuma Allah ya ce mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri kenan ba mun san wani wata take ba to lailatul qadri tana cikin watan ramadan Allah ya ce sha ramadan alladhi unzila fihi alquran haka ne ko inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu muka saukar da alqur'ani jumlatan wahida daga dawil mahfuz zuwa baitul izza daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya a rana guda aka saukar da alqur'ani gabaki daya daga dawil mahfuz aka kawo shi baitul izza aka aje shi jumlatan wahida daga nan ne jibril ya fara saukan mu manzo sallallahu alaihi wasallam shi a hankali a hankali tsawon shekara 23 an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala yayi mana bayani cewa wa qur'an farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila qur'ani muka saukan ma da shi a yanke kadan kadan a wani tsawon lokaci wanda shine shekara 23 ka saukar da shi saukowa don mai mutanen da su samu saukin fahimtar shi kuma adaraka ma lailatul qadr haka ne ko kenan da mun ka ce inna da na fi lailatul qadr mun yi bayani akan alqadar kun san bahaushe yana cewa inna anzalna fi lailatul qadr mun sauka da shi a cikin lailatul qadr qadar din nan da yawa ba su san fassara shi ba inda zaka gane sai kaga mutum ya ce in abu ya same shi wani haka yi farce ce wallahi haka ne amma kadar Allah haka kadare yi tabi fadara ma kadar Allah haka kadare shi yana ne abin Allah ya kaddara shi kenan ko ba haka bane alhalin ba haka bane abin da yake nuni da alqadar shine ash-sharaf daraja ash-sharafu daraja ko kuma al-azamatu girma kenan wama qadarullah haka kadari fasara shine su kafirai waɗanda suka riƙe wani Allah ba su ba Allah darajar da ya dace da shi ba inda sun ba Allah darajar da ya dace da shi ba su bauta ma wani Allah kenan inna anzalnahu fi lailatul qadr haqiqa mun sarkar da shi alqur'ani jumlatan wahida min lawhil mahfuz ila baitil izza fi lailatul qadr a cikin dare mai daraja dare mai girma shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na gaba وما أدراك ما ليلة القدر menene ya sanar da kai abinda ake ce da shi lailatul qadar ko ba haka bane idan mun yi bayani mun ce dare mai mai daraja ko ba haka bane in kana so kace dare mai albarka dala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shi qur'ani mun saukar da shi a cikin dare mai albarka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa kuma adaraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abin da yake cewa lailatul qadr to lailatul qadr din nan akwai hadisi da dama da suke bayani akan lokacin da take kasancewa amma mun riga mun yi mana bayani cewa dai Allah bai bayyana mana ranar ba ko ba haka bane sai mu barta lailatul qadr nan tana cikin watan Ramadan a watan Ramadan ma kwanaki goma na ƙarshe kwanaki goma na ƙarshe ma a cikin wutarinsu shi sa a kwanaki goma ƙarshe za ka ba a kwana ko ba haka ba ne babu kwana ‘yan garin nan sun yi ƙoƙari a wace rana ranar ashirin da bakwai ran nan kamar biki kowa ma yana masallaci kai jama'a mu ji tsoron Allah kada mu yi kan mu sa ha'inci wajen neman yarda Allah ibada na in mun yi kan muna mun kai ba kenan kowace rana mu dage mu yi ibada ba wai sai ranar da take da falala ba wallahi wani inda ya gane da rita kada ranar kaza ne azumin ma sai ya bari sai ranar da rita kada sannan shi shi bai da kyau ba Allah bai kamata kai ka saka ma Allah da wannan ba niman da Allah ya gare mu mai yawa ce ya kamata kowane lokaci mu girmama Allah kai mu yi ma Allah ibada ko da babu lada a ce duk ibada da kai babu lada ko dai lala ka biya Allah bashi baka biya to sai ga mutane na kwana ba a moci wai sai 27 ka ga wuri ma ba ka samu a masallaci wai da ya tarkar da ci a kwashi banza eh Allah ya kare mu gaya abin da zamu yi tambayi shin ɗaya ka ce lailatul qadar wani abu ne musamman da ake gani ko wani abu ne da yake da lokaci daga farko zuwa ƙarshe ya sa akwai masu ya sun ga lailatul qadar ko ba haka bane ba sai ce ya ga lailatul qadar ba ka karanta qur'ani ba ne shi lailatul qadar ai dare Allah ya ce ɗayan ka ce dare dare yana farawa ne daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir to ita lailatul qadar ba wai awa guda ta ba ba minti guda na ba ba minti goma bane a'a dare ne sukutum wannan daren ana samun shi a watan ramadan watan ramadan kuma a kwanaki goma karshe kwanaki goma karshe kuma a wutiri na kwanaki goma karshe kenan duk wanda ya rayu a ramadan in dai bai mutu ba har ramadan ya kare ya shiga daren lailatul qadar ko bai shiga ba ya shiga kenan da zaran magariba ta yi in wannan dare ne lailatul qadar to da kun shiga daren lailatul qadar za ku yi magariba a lailatul qadar za ku yi isha a lailatul qadar to in an kai isha'i wanda ya tsaya ya tarawihi a cikin wannan daren ya tsere ma da tarawihi sai ka shekara dubu kafin kai wata dubu kafin ka kai ladashi in kai sake waiwaiwaito ba an gane misali wanda ya tashi ya tahajjudi ya yi ka lada a wannan dare wanda yake karatun Qur'ani ya yi kirada a wannan dare kenan har zuwa asubahi sai a zuwa a auna duk mutane ga su a hilin da na tarkadar wanga ga kokarin shi wanga ga kokarin shi na da ku ba guda ba an gane misali Allah ya ce wa ma adara kama lailatul qadr menene ya sanar da kai girman wannan dare mai daraja ma'ana menene ya sanar da kai falalan da lailatul qadr take da shi Allah subhanahu wataala ce lailatul qadr khairun min alf shahr ai lailatul qadr ta yi falala fiye da ibada na wata dubu da za ka yi in babu lailatul qadr a cikin shi Allah ya mu jagora Imam Malik a cikin muwatta ya fitar da hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari cewa an nuna mai ayyukan wa'inda suka wuce gabanin shi gwargwadon ne da ya gani da ya ga ayyukan da suka gabaci mutane suka gabaci mu sai yake ganin to mu wannan al'umma tashi ba za su cin musu ba saboda wannan al'umma ba sa dadewa sun mutu za ka ga a wancan lokaci an nuna wanga ya shekarar dubu ɗaya yana ibada wanga ya shekarar ɗari takwas wanga ya shekarar ɗari bakwai kwanaki na kawo mana kissar wata mata da ta kai ƙara gurin shugaban zamaninta ta kai ƙara wani ƙara ta kai kai ta ce ita wai wani laifi ta yi ‘ya'yanta daga shekara ɗari uku da wani abu sai yaro shi mutu an yi an bamja wasa shi ne ya ce mata to ai za a yi zamanin da ma sittuna ne au saba'una sai ta ce wa'annan mutane ko in sun zaka duniya suna gida suna zama wasu ma sai duniya ta shigartar da su ta ce inda ni wannan ma lokaci na an ka kai ni da in ni zo ni su gida ban daga kai na sai shekara ta saba'in sun kare shi gida yin koma ga Allah kun gani su suna daɗewa manzo sallallahu alaihi wasallam ta ka nuna mahaifin sai ga to shekarun mutanen mu yaushe za su ci mawuin ce ne daga cikin waɗanda aka nuna masa kamar da imam mujahid ya kawo riwaya mursal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani zakara rajulan min bani isra'ila ya ba su labari yace a bani isra'ila akwai wani mutum wanda yake da bisa silah fi sabilillah ya sanya makami ya je yana yaƙi don ɗaukaka addini ana alfa shahar wata dubu yana yaƙi ajabal musulmi na min zalika musulmi suke mamaki ka wanda shekara dubu yana wata dubu yana yaki ai ya tara lada fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah ya sauka da wannan sura daga ciki sai Allah ya ce ai na ba ku lailatul qadar ku adda ita wayancin ba su da ita ita kuma lailatul qadar nan khairun min alf shahr in kun kai ibada a ciki ladan da zan ba ku wanda ba ba su same ta kenan wa'ancan da ba su same ta ba ku ibada ku ta daren nan guda ɗaya to ta cimma ibadar su ta wata duk in kun ka shekara kuna ibada shekara biyu kun samu ladar wata dubu biyu kenan wa'ancan mutane wanda ya shekara wanda ya wata dubu wata dubu suna da shekara nan da to 83 mu dauka da hudu ko to in ka shekara biyar kai kana samun wannan lailatul qadar ka cimma mutumin kwarai wanda ya dage yana ibada ya shekara 800 da wani abu a wancan lokaci da wanda shekara goma fa kenan wannan Allah ya mana wannan falala me yake son ya nuna mana kan mu zo mu yi ta kwana wata ramadana in ya kwama mu dage da alheri musamman goman karshe goman karshe musamman wucerin goman karshe kada mu yi kasala kuma kada mu cika mu kanmu ka tashi kai nafila gwargwado ka karanta qur'ani gwargwado kai istighfari gwargwado kai hala ailala gwargwado ta dai neman Allah ya karba ibada jama'a ba yawa ake nema gare ta ku yi fata Allah ya karba kun fata Allah ya karba shi Allah in ya karbi ko kwarar dabino ne ka bada fi sabila Allah ya ce ya karba sai a baka aljanna saboda Allah ya bar jawaba shi ne sai Allah ya sauka da inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr khairun min alf shahr ma'ana ibada a cikin lailatul qadr ya fi alkhairi na ibada na wata dubu wanda ba su da lailatul qadr a cikin su tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabkowa a cikin lailatul qadr wa ruhu da kuma ruhu shine jibril fiha a cikin wannan dare bi idni rabbihim da ubanne ubangijin su min kulli amri daga kowa daga kowane umarni min wasu kace bi ma'ana ba ai bi kulli amrin da kowane umarni da Allah ya kusa da shi nazalul mala'ikatu mala'iku suna sabkowa daga sama zuwa ƙasa za ka ga kowane yanki ko'ina a cikin ƙasa malaku za su cika ko'ina inda kana gani inda Allah zai yaye ma yana za ka cikin daren nan malaku ne ko'ina ka duwa malaku wani na sujada wani kowane yana nau'in ibadar da yake warruhu har da jibril malamai suka ce abin da yasa aka ce warruhu ana nuna jibril ne saboda Allah ya ambace shi da wannan suna nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna haka ne ko minal munzirina ruhul amin shine saukan maka da shi shine jibril wani guri Allah ya ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kace da su ruhul qudus shine saukan maka da shi da gaskiya a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa da dai sauran su ko ba haka bane mun ambaci wannan a wurare da dama cewa ruhul qudus ana nufin da jibril ne bi idni rabbihim da idnin ubangijinsu ai da umarnin ubangijinsu min kulli amrin da kowane umarni min bi ma'ana alba ai bi kulli amrin mimma ya amuruhum Allah bi kowane umarni da Allah yake umarnin su da shi za su zo kowa a rubuta abin da zai samu a wannan rana Allah subhanahu wataala ya mun jagora salamun hiya wannan dare aminci ne ita hatta matla'il fajr har zuwa fitowar rana hatta bi ma'ana ila ai ila an taqwa al-fajr har lokacin da alfijiri zai hito ana cikin aminci Allah subhanahu wataala ya mana jagora ina ganin nan zamu takaita inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu